shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba mun yi darasi na sha biyar za mu tashi darasi na sha shida a wannan littafi mai albarka umdatul ahkam na babban malami abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu a shekara ta ɗari shida daidai muna cikin kitabul haidi ko babul haidi a kitabu sala kitabu tsahara za mu tashi hadisi na arba'in da biyar tashi na sha ɗaya a wata nuskar kenan na'am hadisi na arba'in da hudu na'am hadisin na na aisha ko wa anha an karbo daga gare ta har yau tana na aisha din Allah ya kara mata yadda qalat tace wa kana yukhriju ra'sahu ilayya idan ba manta muna magana ne akan al'ada muka ja hankali musamman iyayen mu mata bayan kasancewar ita al'ada wata larura ce da Allah madaukakin sarki ya dora wa ƴaƴa mata haka ya tabbata a hadisi kamar da annabi ya gaya wa nana nana Aisha lokacin da aka tafi aikin haji daidai tare da al'ada ta zo mata sai ta sa kuka saboda haka shine annabi alaihi salatu wasallam yace shay'un katabahu Allahu ala banati adam ko alaikum au kama qal cewa wani abu ne da Allah ya wajabta shi akan mata ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wasallam saboda haka um shi za wasu malaman mu na tsoro suke cewa haila larurar mata sannan mun faɗi wasu abubuwa masu muhimmanci da ya kamata in ƙara tunawa iyaye mata cewa akwai abubuwa hudu da ya kamata a kiyaye abu na farko alama alamar da take zo wa mutum za ta yi al'ada sannan abu na biyu kalar jinin al'adarta abu na uku kwanakin da take yi na hudu kuma alamar tsarkin da take samu idan Allah ya da idan mutum ta kiyaye wayannan abubuwan guda hudu ba sai akai ba za ta iya samun rikici ba amma dai za ta samu sauki mai yawa a cikin abubuwan ta kwarai da gaske kamar yadda muka faɗa sannan kuma muka ce su mata kamar yadda malami suke kasa su kaga hadisin Fatima binta Abi Hubaysin ya fito mana da abin karara cewa kamar ya nuna mana cewa mata suna iya samun larura ta jinin al'amu damu fasadin jini ya zo na cuta ya zarfi ana iya samun wannan matsalar saboda haka akwai akwai wannan laruran muka ce to an kasa mata gida uku ta farko ita ce wadda take mubtada wadda ta fara ita wannan wadda ta fara din za ta iya samun kanta a yanayi da yau ta fara kuma jini yake tsayawa to kaga wannan shine malamai suke cewa gashi yau ta fara sannan jinin ya ki tsayawa kaga bata san kwana nawa bane yanzu ya kai sai aka ce sai a bata hukunci da yan uwanta mata an akwai a gida cewa yayata da yayata da yayata kwana nawa suke kwana hurhudu to sai a ce kima kwana hudu zai ta dai fara da larura daga nan sai a nemi magani wannan shine abin da malamai suka ce akan wanda take mutada wanda ta fara da damu fasadi amma idan ta fara ta san kwanakin ta jini ya zo to da kwanakin ta na da za ta yi amfani sannan sai mu'tada wanda ta saba ita wannan ba ta da matsala ne yawa sannan sai ta uku ta ce mumayyiza ita ta goge a harkar wato bayan sanin cewa ta saba kuma tana iya bambance jininta da wanda ba jininta ba wanda suna da karanci a cikin mata kwarai da gaske amma akwai wanda suna iya bambance jini in ma ya zo ya ƙara lokaci to za ta iya bambance wannan jinin al'ada ne wannan kuma ba jinin al'ada bane ita ce kira mumayyiza da kuma gairu mumayyiza to mun yi bayani akan wayannan kamar yadda aka ji sannan mun faɗi cewa jinin al'ada jinin al'ada najasa ne yi akan kansa najasa ne amma jinin kuma cuta da mu fasadin shi kuma wato ba najasa bane domin baya hana sallah shine bambancin shi baya hana sallah wannan kaga in yazo ba a sallah amma na cuta ko idan yazo za a yi sallah domin shi wancan daga cikin mahaifa yake wannan kuma daga wata jijiya ce wadda ta fashe take fitar da shi shi za a da suke cewa ko a jinin ka duba yanayi jinin da yake domin ka yanka dabba idan aka yanka dabba wannan jinin da yake fitowa ai wata jijiya alwadi take yankewa ta tafi da wannan jinin saboda kaga wannan jinin baya da za a yi ka tattara shi kai amfani da shi duk da asalin hanta jini ce saboda haka ba za a yi amfani da shi ba amma jinin da yake tsakkowa daga cikin tsoka yanzu mutum ya je ya siyo yahuda suya ko wani nama haka yana cikin ji ya tuzgo sai ya ga jini a ciki idan ya ga wannan jinin in ya ga dama ya ci ya ga dama ya bashi domin jini ne wanda ba asalin jini yake ci ba nama yake ci jinin da yake bin jikin nama halal ne to kamar haka ne bambancin kaga wannan jinin shi ma da yake jikin nama ba a haramta kai kai sai dai tattara shi kai a matsayin wanda ka tara kai wani abu hantawiya da shi sai zama ya zama haramu to wannan shine to hadisin da zamu tashi na gaba shine na na Aisha a cikin dai babu Allah ya kara mata yadda tace wa kana yukhriju ra'sahu ilayya nan tana so ta kara fito da yancin mata domin mun fada a baya ba yahudi yahudawa idan mace na al'ada ba sa mu'amala da ita kwata kwata su kuma kiristoci idan tana al'ada komai ana yi da ita kaga sai suka saba shi ko musulunci da yazo sai tsaya a tsakiya to wannan shine wa kana yukhriju ra'sahu ilayya annabi ya kasance yana fito min da kansa zuwa gare ni wa huwa mu'addakibun alali yana intikafi fa abdiluhu kace in wanke masa wa ana haidu suna al'ada me wannan yake nuna cewa dan wato annabi ya nuna wa kyakkyawan mu'amala da su kan da suke gudanta to yanzu annabi alaihi salatu wasalam baya gudunta abu ɗaya yake guda shine saduwa da mace ta wato farjin ta tana al'ada amma wanda wannan babu wani abu da ake kyama a jikinta domin gashi ya mika kansa yana ibada wanda take mafi girma mai girma ta kebancewa tsakaninta da ubangiji kuma tana tabawa har ta wanke wannan yana fito mana da wannan wato fikihun karkashin hadisi to shine wa ana haidu me yasa kace wa ana haidu dan kai raddi ga masu kyamar mai al'ada kace ina al'ada ku zai miko mun kansan taba idan na jaza ta kaga ba za ta taba annabi ba yawa shi shine karatun da ta fito ne da zamu koya a hadisin shine kaga ya halatta cewa idan mutum yana itikafi ya fito da wani bangare na jikinsa daga cikin masallaci yayin da yake itikafi ya halatta wannan baya bata itikafi ka san dai itikafi ba a fita sai da larura babba ba a fita mutum ya shiga itikafi wanda za ga ya shiga itikafi da an yi waya ana bukatar dila kaza ya fice je da wannan wannan yawo kawai yazo eh akwai wanda zaka suna da wannan tabi'a zaka kawai yawon su duk inda aka yi waya ko ga yaje da radio yana jin BBC ya ji inda rai ya ji kaza duk wani labarai da ake yana ji wannan ai da gida ka zauna kawai ya bu ma sai itikafi so ake gaba daya ka ajiye komai zuciyarka ta koma da ta'allaka da Allah amma akwai wanda za ka ɗabi'ar su ni na ga wanda na taɓa ganin wanda muka taɓa zama da shi shi da an ba waya zai fiti ya je ɗan kasuwa ne zai je ya harkar sai dawo kuma in cika je to kaga wannan kuskure ne babba to kaga annabi alaihi salatu wasalam ya halatta mana cewa za a iya fito da wani bangare na ciki duk da cewa idan cikin masallacin babu banɗaki sai a waje ya halatta mutum ya je waje ya biya bukatar sai dawo eh ya halatta to amma shi an fito dai a samu masallaci wanda yake da wato komai a ciki domin ka cika wato ka'idodin duka abinda aka hana da yi tikafi shine yayin da ta zo kawo masa ziyara matarsa ya mubashara ya rungume ta shine aka hana saboda za a rabu to an hana wannan sannan abinda aka fito in mace tana wato al'ada shine kai baya can nesa yayin da ta zo masallaci nesa dan kar wannan abin da yake tare da yake zuba a masallaci amma za ta iya tare shi duk da haka dai ta zauna a baya amma dai makaruhi ta aikata duk da zuwa da sun ce ba karanci inda za ta tare wannan najasa ko ina za ta iya zama amma an zo sallah sai ta koma baya abin da yake wajibi da muka koya karkashin hadisi shine tsaftace masallaci wajibi ne za ga wanda suka san kimar masallaci dan zare mutum ya gani tsinke sai ya dauke shi ya sa aljihu ta kuskure ne masallaci ba hotel bane za a kawo abinci kowa in ya ce bar abin da ga ɗabi'ar mu yanzu da a ce yau da walima mun sauke mu da tilakam za a yi walima to in aka tashi sai ka ji kunya an rarraba an ba da lemo an ba da ruwa an ba da kaza to wallahi aka tashi sai ka ji kunya ɗauka za ka yi ba masallaci bane kamar ɗaki ne na taro aka al'adar mu ɗabi'ar mu take kuma ɗabi'a ce mara kyau masallaci ya fi ɗakin ka kima shi za muke faɗa ba inda suka kai maka da madina girmama ɗakin Allah babu wanda kana taka guri ana gogewa wane ne kai shi za ke kiran duk wanda ya tsaya a matsayin shugaba a Makka ya tantance wannan sunan Khadimul Haramain ko kana so ko ba ka so sunan sa kenan domin wanda zai sa ba za ka taba ganin datti a cikin masallaci ba ya tantance wannan sunan shi sa na taba faɗa a nan cewa an kaga datti a in ka kai mana ta maka ko to ba ta kura ba ta ce ruwan sanyi ne ko zama a cikin mukayyaf in ba wannan ba ta kura dai ko kana da alajin ka ba zai tashi ba kana dai ta kura a maka ko madina sai dai shan ruwan sanyi da zama cikin mukayyar amma banda wannan da tide babu shi da tide ana ka masallaci in ka dawo ungo ko garin ku da ba Allah ya taimake ni yanzu ba ajiye kutu an dera kwarai kuwa da dera shi ake ka kamar gaban nan za a ganki a jere duk kamar wannan sautu za ka ga goma insha Allah guda goma duk mutum uku da nasu guda daya da buntu ko ko toka ko mu muna yara an sha tura mu mu zubo tokar ko toka ko kuntu a kokkobe ji da kare ke fitowa ba haka za kuma kuma dawo ne Allah ya jiya zo da haka masallaci baya bukatar da shi kwata kwata waje ne na ibada ba guri bane na cin abinci ko shakatawa ko a zauna a cikin gidan siyasa ba daidai bane a masallaci ɗakin Allah ba daidai bane sannan hadisin yana nuna mana cewa an shar'anta yin itikafi amma a masallaci shi za su ke cewa ba ya halatta a yi itikafi in ba masallacin uku ba maka da madina da masjidul aqsa duk da cewa sauran malamai sun ce a za a iya yi a ko'ina inda ana juma'a ka tabbatar da cewa ana juma'a a ci dan kakkace ranar juma'a zaka fita ka tafi masallaci in kuma juma'a ba za ta ce wayo ba misali za a yi sallah ranar ranar alhamis sai ka shiga ranar asabar tunda ba fita wasu malamai suka ce ya halatta tunda dai ba fita za ka yi ba amma dai ba kamar wanda ya zauna a jami'a ba masallaci na juma'a sannan annabi alayhi salatu wasalam mun gane kararai da yake kulawa da tsafta kaga ya tafi itikafi amma baya wasa da wato kula da tsaftar jikinsa tsafta kuma tana nuna cikar hankalin mutum da addininsa babu inda addini ya koyar da kazanta babu in kaga mutum yana cewa albazazatu min al-imani to wani abu yake faɗa daban cewa wai dauda tana daga imani ba ba dai imani irin na annabi ba domin annabi har yabar duniya a sai na abubakar ya bude shi yace in ta hayyan wa mayyita yace kana raye kamshi take bayan ka bar duniya ba kamshi take kai na alima da ya bude shi haka ya faɗa cewa kamshi yake yayin da yake raye bayan ya bar duniya ba kamshi yake wanda bai da tsafta ba za ka ji kamshi a jikinsa saboda haka wannan shine hadisi na gaba ana Aisha radiyallahu anha qalat na Aisha Allah ya kara mata yadda take kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki fi hijri wannan ana biya da lugabi ko kace fi hajiri ko fi hijiri annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana ka jingida a cinyata shine alhajiru ko alhijiru yana ka jingida a kan cinyata fa yaqra'u alquran ya karanta alquran wane muke wa ana haridu tace a lokacin fa ina al'ada kun ga hanyar rabbi take ina fa al'ada idan da ni a bakkiya ma ce to da ba zai zo kusa da ni ya dora kansa a cinyata ba sannan kuma har ya karanta alkur'ani da mafi girman zikiri mafi girman zikiri me za mu koya a wannan hadisin shine na farko halaccin karanta alkur'ani yayin da ake cikin wannan halin kun san da ba an tattauna inda aka fi sabani ne fuzafi shi ne mai janaba zai karanta alkur'ani a nan ne ya fuzafi amma a gurin mai al'ada a wajen shafi'iyya suna ganin ba za ta karanta alkur'ani ba amma imam malik yana ganin ɗaliban ilimi ce za ta karanta musamman za ta yi jarabawa ko tana hadda dan ta hadda ta gudu za ta karanta abinta shi ne kan ne alabi ya ta gaya ma illa ayata ko kaza ko litta awudi wa nahwiha wannan da ya gaya ma wanda take zaune ba ta zuwa makaranta kawai ba ta da alaka da neman ilimi ta aka fi tsaurarawa amma mai neman karatu an ba ta an mata sassauci domin ka haddata gudu ko karatun ya gudu to mun ji wannan halaccin wannan sannan abu na biyu mun ji halaccin wato kashin gida mutum ya kashin gida a cinyar iyalinsa kaga wannan yana nuna ba kyakkyawar zamantakewa tsakanin annabi alaihi salatu wasalam da iyalinsa annabi ne shigo gida ba baya yin sa ba ka dariya sai hamma akwai wanda baya dariya a gida wai kwata kwata a wajen ta biyo yana kyakkyatawa to a wajen ne amma a gida ba a ganin hakoransa kwata kwata to wannan ba ɗabi'ar annabi ba ba kuma al'adarsa ba ce sannan hadisin ya nuna mana cewa ne al'ada ba na jisa ba ce ita akan kanta na faɗi wannan tun a baya cewa ba na jisa ba sannan mun ji halaccin karanta alkur'ani a gurare daban-daban da halaye daban-daban mun ji wannan sannan kuma mun ji cewa lallai irin irin yadda matan annabi alaihi salatu wasalam suke taka rawa wajen wato kamo ilimi kala kala domin yawanci ilimin mukan nan za ku ji a gidan annabi alaihi salatu wasalam gurin mata aka samu kusan zai iya cewa tunda muka fara babu aibi har zuwa yanzu ba mu karanta hadisin namiji ko ɗaya ba duk mata ne su suke kawo wayannan masail din sannan hadisin a ƙarshe yana nuna mana cewa lallai wajibi ne mutum ya ilmantar da iyalinsa idan ba za ka iya ilmantar da su da kanka ba ko kuma abin zai yi tsauri to ka sa a ilmantar da su wannan wajibi ne kwarai da gaske da kuma ƴaƴanka wannan wajibi ne ita mace tana da wata ɗabi'a ana ba ta ilimi ba za ta riƙa ma abubuwa na kirme balantana kuma ba a ba ta ilimi yawa domin an san zuciyar kowa kowa zuciyarsa kamar batirin waya yake amma ba kamar na mace ba kaga shi kuma batir ai kasa yake da zarar caji ya kasa sai ya mutu ba to haka sai ana caja wannan batirin in ba a caja shi wajen za a yi ma abin da za ka yi shama masu ko a gidan malam wani ka auro ta ko a gidan wasa auro ta saboda haka wannan shi ne hadisi na gaban shi ne al-mu'adatu an karbo daga mu'ada qalat tace wannan mu'ada din ita ce ta'aniki ta mu'ad wanda aka tsare kenan ko wanda ake fata Allah ya tsare ta shine mu'aza mu'az shine namiji wanda Allah ya tsare shine mu'az kamar su'ad ne da su'ada ko da ba shi yake kira sa'adu da sa'adatu to saboda haka wayannan guda biyun shi ma namijin da mace to ita wannan mu'aza din radiyallahu ta'ala anha wato ita ce yar Abdullahi al-Adawiyya ibnatu Abdullahi al-Adawiyya ana kiran da ummu sahaba matar wani bawan Allah da ake kiran sa Silat bin Asiyah tabi'a ce amma babbar tabi'a kwarai da gaske mace ce mai ibada ta yi ɗaliban na Aisha da Sayyidina Ali duk ta yi karatu a karkashin sannan tabi'ai da yawa sun koyi karatu a karkashin ta domin ita ma ta kwankwada a gurin manyan sahabbai wane muke saboda haka fatiha ce kuma sosai sannan ana faɗa cewa ana lissafa ta cikin masu yawan bautar Allah madaukakin sarki domin ita ce take cewa tana mamakin ta ga mutum kullun yana bacci domin ana cewa to yin laila tana raye dare da ibada shine take cewa ajitu li aini sanamu wa qad alima ulu muqtin fi zulali qabri ko fi zulali qabri zulmati qabri cewa ina mamakin idan da zai zo ya kwanta tun farkon dare har wayewar gari zai tabbaci alhali ya san cewa akwai dogon zama a cikin duhun kabari tana babaki wai ita ce lokacin da mijinta da ɗanta aka fita wani yaki sai aka kashe aka yi musu jihada mata suka zo mata gida tace to idan kun zo taya ni muri ina ne bani in bayi in ku zuwa ku kai ku yi kuka kowace ta tashi da bakun gida aka ta gaya musu idan ta yi murna kuka zo yi domin mijina da mata da ɗana sun yi shahada to na gode na ji daɗin wannan amma zuwa kuka ke min kuka a gida kace kowace da zai taɓa min gida kace buri na ni ma in zai haɗu da su a matsayin shahidai ita wannan baiwa Allah mu'azab to shi da aka ce ta dage da wannan ibadar amma malamin suka ce sai bayan mijin ya mutu domin kaga idan yana nan ai yana da haƙƙi kamar yadda take da haƙƙi in shi ne ya halatta sai wata ibada sai da izinin sa ba to aka yi mata za ta yi azumin nafila sai ta ga mijinta gobe ta tashi da azumin yace eh sai ta in yace a'a idan ta yi ta saba wa Allah saboda haka dole sai ta ga ba an fahimta to kaga shi ne malamai suka ce ita ma ibada ta dora da yi ne lokacin da mijinta ya yi shahada sai ta zama mai ta karfafa ibada da yawa saboda ta san yanzu ba kowa a gabanta to ita ce wannan ta rasu a shekara ta tamanin da uku bayan hijira ita ce mu'azatu kamar yadda na faɗa kana ta ce ta altu aisha na tambayi malama ta na aisha radiyallahu anha Allah ya tsara mata yadda fa kullu sai nace ma balul hadir taqdi tauba me yasa ne al'ada take biyan azumi take biyan azumi idan wato tayi al'ada me yasa wala taqdi salata amma ba ta biyan sallah me yasa kasan mutum yana son ibada za ka yana da tambayoyi da yawa to tana son ibada sai kai wannan tambayar fa qala sai tace haruriyatun anti sai ba haruriya ce ba kawariya ce ce inji na Aisha kamar yanzu ne harura guri ne kamar yanzu na ce sai boko haram ce sai mata wannan tambayar sai boko haram ce saboda kaga ai tambayi ta guri ne amma in boko haram ce suka tare a wannan gurin to su ba wannan lokacin harura guri ne a Kufa a Iraki saboda haka sai suka je su wayannan mutanen kawarijawa da suka kafirta sayyidina Ali da sauran sahabbai sai suka je suka tare a gurin sai tace ke daga yar harura ce tace a lastu bi haruri yake tace ni ba ba haruriya bace ni ba ba kawariya bace fa qalat sai tace walakin li as'aluka tace daga tambaya tambaya ko bare ni ba ba kawariya bace ba ba harura bace fa qalat sai tace yusibuna zalik yusira da ya ta bata amsa tace mu irin wanda yana samun ne bani umaru bi qada'i sawm abun nufi al'ada na zuwan mana muna azumi zamanin annabi alaihi salatu wasalam akan yana samun bani umaru bi qada'i sawm a umarce mu da biya azumi wala nu umaru bi qada'i sala ba umarce mu da biya sallah shike na amsa ba komai ne sai ka san hikimar sa ba mutum ya zo ya ce ma me yasa aka je sallah azhar raka'a hudu la'asar hudu sannan magariba ai uku asuba kuma kai bacci ka huta mai hukun kai goma a ce kai biyu ko fahimta wannan tambayar ba a bukatar ta akwai tambayoyin da kwata kwata ba su da muhalli la muhallalahu min al-i'rab wani lokacin za ka ga wata tambayar a wani lokacin sai ka ba da amsa irin ta ta kala rawi wani yake masa ala gafa tamalan an ce annabi Muhammad ya ba annabi Sulaiman daraja ko yake farai kwa to me yasa annabi Sulaiman yake tashi sama kuma annabi Muhammad baya tashi sama sai juru sai tanjima ya dago sai yake da shi da babanka da ungulu waye ya fi daraja haka yake mata sai yake da shi babana ya fi daraja ba sai yake me yasa ungulu take tashi sama babanka baya tashi sama kuke na amsar kawai kaga adilla aqliya kenan adilla aqliya to akwai tambayoyin da la muhallala hum min al-i'rab an fahimta da kyau ko ya sunan babu fir'auna ina ruwan mu da ita ballantana ka kaza irin wayannan tambayoyin zaka la muhallala hum min al-i'rab to ata a ibada wanda sai kake yi in Allah bai faɗi hikimar abu ba to ka kyale ta a yadda take kawai sai zaka ce Allah ne yake ayi ka san hikimar ko baka sani ba haka dai zaka yi ko a ce ma danda annabi haba malam ai zaka ta jin abubuwa iri-iri sanda annabi Musa ya tsawonta yake akwai wanda ya tambayi tsawonta sannan kaurinta daga sama take da kauri ko da kasa wajen da ake wata zama mutijiya saboda haka yana so da jiya shi fadin yake to ni irin wayannan zaka ga la tasalu an ashiya an tubda lakum tasuku to shine yake cewa take cewa wala nu umaru bi qada'i salat ba umarta mu da mu biya sallah shi ke na amsar kawai ita ce amsa kaga ai wani zai zo a hankalce yanzu ka kalla sai ka ce to sallah rukuni ce a cikin rukunan musulunci azumi rukuni ne a cikin rukunan musulunci ko ba haka ba hasali ma daga kalimatu shahada sai sallah to me yasa to ake biyan azumi kuma alhali sallah ta fi azumi karfi wani zai hankalin sai zai iya ba shi wannan kuma ba za a biya kuma sai ina wala ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyama ranar al qiyama farko abin da za a fara tambayar bawa da jira ranar al qiyama shine sallah da an duba rijal ɗinka an gaba sallah shikenan al'amari ya lalace ana duba saman takardar kamar wanda zai shiga jami'a ne da an duba an gaba masu da ingilishi sai a ajiye ta a gefe to haka shi ma takardar da an gaba ku sallah a bangaren sha'anin ubangiji da ibadarsa to wallahi gefe za a yi takardar ta ka fara biyo kan jimo take Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shi ne to bari mu ji ne zamu koya karkashin wannan wannan hadisin na farko mun ji cewa hadisin ya nuna mana akwai mashru'iyatul inkar alaman su ila su'alul mustankir cewa ya halatta kai inkari ga wanda ya ba tambaya wanda ya kamata kai mai inkari akan ta kaga na Aisha tace kai ba kawariji ya ce ɗan boko haram ce ce tace a ita ba ba kawariji ya bace eh tun daga nan ta fara rage wa tambayar ta da karfi ta sassake tambaya domin su ne masu wannan kaga yana nuna cewa an san su akan wannan ɗabi'a su kawarijawa wanda za mu zo mu ji yaya sifofin su yake sannan kuma yana daga ɗabi'ar kawari su a ɗabi'a sun mace tana al'ada saboda zafin addinin sai ta yi sallah waya sai dalilin suka ce kamar ƴan tsala kato ne su ba su yarda da hadisi ba kawarijawa saboda zafin addinin idan kina al'ada sai kin yi sallah su ne suke ganin sahabbai suna tafiya sako-sako duk suka kafurta suka ce sai na aliya kafurta shi ma suka koma suka yake shi da kalle su ne ma su ibnu mulkin din shi ma ai ba kawari ne su suka kashe sai na ali kuma alaran momi ne sun goge da qur'ani sosai amma ba san hadisi ba ba abin da suka sani za su zauna a kai yan qur'ani na wannan lokacin yan kala kace Qur'ani zalla shi suka zo kawai ce shi da Abdullahi da Abbas ya tawo zuwa ai ya tattauna da su suka rika buga sun safa har dare ana buga ya ja aya gida an sai da aka kai matakin da Allah ya ce mace ji wajen mutum dubu biyu suka tuba sauran suka ce suna kan bakan suna da yawa daji suka koma sai a wannan lokacin sannan kwalkwal suke yi gaba ɗaya kwalkwale kansu sai a wannan lokacin shine sufar sannan duk wani ashiratu sa'a al-kubra ba yadda da shi ba ba yadda annabi Isa zai da ba ba yadda dujal zai zo ba duk wannan alamomin daji al-kiyawa ba yadda da su ba to ka ga inda zaka gane san rai ne abin da su san rai ne ai Allah ya ce fa atajilun nisaa fil mahid al-ihtizal ai sai ku baki da me yasa wato ba ku a kaurace wa mata girma aidi lokacin da suke alara gaba ɗaya ku bar gidan ko ku bar wato ku bar garin gaba ɗaya sai kun gaba ku dawo ba ta wannan ɗabi'ar abubuwa suke na san rai kawai to suna da wannan shi sa za ku ga ɗan bodiyo da ya zo a littafin da ya usulla yake cewa a sha'aru fi ra'asi zina wa halquhu bid'a yake barin daji akai ado ne yake haske kai gaba ɗaya bid'a ne saboda yana alfarin da wayannan a wannan lokacin har sai aka kawo cewa in mutum ba ciwo ne da shi ba ko kuma ya tafi aikin haji ne kamata ya yi kwalkwal ba amma ka ga aiki ba sai a wancan lokacin yanzu ba za ka ga mutum da kwalkwal ka ce masa ba ka warke ba domin wani bai ba san sufar ba a wancan lokacin ne sufar take irin wannan an fahimta da kyau ko yawa malamai suka ce har yanzu ne yana nan a makaruhinsa in dai ba ciwo ne da kai ko larura musamman manya za ka ga ba shi suka yi ba ba su daɗi ba ko wanda yake da abotani a ka ko abin da ya kama da haka sau da haka wannan su ne kawarijawa suna da zafin addini to su mace tana al'ada ce ta yi sallah me yasa Allah ya ce wa qimus salata wa atuz zakat kawai sai da sallah ai ba ruwan su da wannan kawai cewa kaga da ba sallah ba za ta yi wuce ka koma cikin hadisi annabi alaihi salatu wasalam amma kawai to je basirar su kawai su tunda Allah ya ce a sai da sallah kawai ai sallah saboda haka wayannan su ne khawari sannan mun ji cewa wajibi ne akan mai al'ada ta biya ta biya azumi amma ba za ta biya sallah ba me yasa wato annabi ne ya tabbatar da haka sannan wanda yana nuna mana cewa idan sahabi yake nuna sunna ko kullanu umaru bi kaza to na abu yana nuna cewa hadisin marfu'i domin annabi baya sahabi baya faɗa cewa baya faɗan labari na alkiyama ko kuma yake ni Umaru ba ce wato in ba annabi ne ya gaya mar ba da abin da yake an umarce mu an sa mu mu yi kaza to yana nufin annabi ne ya sa to na abin yana nufin hadisi ne marfu'i sannan hadisin ya nuna cewa ya halatta mutum ya tambaya akan ilimi abin da baka sani ba ka yi tambaya akan sa kamar yadda na faɗa kuma a baya ba kowace ibada ce hikimar da take fitowa karara ba sannan hadisin ya nuna girman fiqhun da na Aisha Allah ya kara mata yadda sannan hadisin ya nuna almashaqqatu tajlibu tayqi cewa wahala tana da ni sauki eh lokacin da mutum yayi shiga wahala tsanani addini sauka kamare kaga ba za a ce wanda ba zai iya alwala da ruwan sanyi ba ko ba shi da lafiya a ce lallai sai yayi ba ka addini ya koyar ba za ka sauki zai bai ko wanda ya rasa ruwa misali a ce dole duk wanda akwai sauki a ciki sannan mun biyar da magabata suke da kwaɗayi wajen neman wato ilimi na addinin musulunci to wannan hadisin da ya dunkule ya kawo mana wato abubuwa da yawa waɗanda za mu koya dangane da abin da ya shafi wato ibada to wannan shine karshen hadisi na a karshen hadisi a cikin babul haidi babu da yake magana akan alhaidi to mun gaba da gaba ta farko ta kitab na farko yanzu zamu shiga kitab na biyu kitabu sala kitabu sala kuma kamar da ya faɗa kitab matattara kenan shi za a ke kira makaranta a lokacin matattara yara inda za a tattara ai karatu to matattara inda aka tattaro wani abu aka yi to kitabu sala a cikin babban littafin na umdatul azam akwai matattara kuma ta sallah sallah a lugha shine addu'a addu'a shi yake kira da sallah kaga Allah yake khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna salataka ko sakanun lahu saboda haka khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ko wa salli alaihim shine mahallin shayi saboda haka ka karbi zakka daga dukiyoyinsu wanda za ka karkace su da ita sai Allah yake wa salli alaihi kai musu sallah a kai musu addu'a shine ma'anar addu'a wa salli alaihi sannan kuma kai musu addu'a to ta wannan da ire-iren wayannan aka samu ko kuma hadisi bari mu ka hadisi guda daya annabi alaihi salatu wasallam yace idza du'iya ahadukum ila walimatin falyujib idan aka kira ɗayan ku zuwa walima ya amsa idan yana azumi annabi alaihi salatu wasallam yace ya je ne amma ya je falyusalli sai sallah ake nufi a'a sai yayi addu'a ga wanda yake ya gayyace shi shi ma kaga fa lisalli sai masa addu'a shi za ka tattauna akan sallar jana'iza cewa sallah ce ko ku addu'a wannan tattaunawar malamai sun yi ta fiki sosai cewa sallah ce ko addu'a ga kuma inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ayyuhallazina amanu ta'inu بالثور والصلاة إن الله مع الصابرين بأن مثل أولئك عليهم صلوات لربهم ورحمة دوانا كاغا واتو أكم وانا الدعاء كتي بالله كتي كاو دنك غاني في ألوغا الشريعة كما suna cewa ibadatu zati aqwalin wa af'alin ma'luma sannan tahrimu has takbir wa tahlilu has tasbih wata ibada ce wadda take kebantacciya da take banta da maganganu da ayyuka sanannu wanda abin da yake haramta ta shine kabbara kana yin kabbara to haramun ne kai komai in ba sallar ba wa tahlilu hatta taslim abin da yake halatta ka koma ayyukan ka na yau da kullum shine sallama wannan shine definition na sallah sallah tana da matukar girma kwarai da gaske ita ce rukuni na biyu a cikin rukunan musulunci shi za wanda daga cikin iyaye a nan wani dattijo ya kira shi yace wani zo ya kira shi yace ka gode wa Allah ƴaƴanka suna sallah wannan yabo ne mai kyau ka gode wa Allah ƴaƴanka suna sallah ƴaƴan su ya gani gode wa in za a yi sallah suna zuwa sau a yi sallah da zai ce wani zo dattijo ne shi kuma kullum yana masallacin ya zo ya kira shi yace zo wani ya zo zai ce ka gode wa Allah ƴaƴanka suna sallah wannan alkhairi ne babba kaga ba a kira shi an ce ƴaƴanka mutanen banza bane ƴaƴanka suna sallah ita kuma inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar sallah tana hana albasha tana hana abinci in dai mutum yana sallah sosai to Allah ya dadi abubuwan da yake ji dena to wannan shine kaga ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunai na wato na musulunci buniyar islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah kaga da sallah shi yasa zaka ga ɗaya daga cikin hikimomi da malamai suke faɗa da yasa aka ce mata ba za su biya sallah ba domin inda an ce su biya sallah to za ka ga ojoro ojoro za ka gani ka je ka tambayi amma ga wanda ta taɓa biyan sallah a garin rikicewar rikicewar al'ada saboda wannan lokacin yana rikita na cewa idan al'ada ta ɗauke wanda abuwan ba ɗan tuna mutu wani abu idan al'adar mace ta ɗauke ƙarfe uku ko uku da rabi ko hudu to idan ta yi wanka a nan lokacin azahar da la'asar za ta biya domin azar da la'asar ɗan biyu ne sai ta biya azar da la'asar idan al'ada ta dauke yanzu kamar karfe tara to za ta biya magariba da ita a gane cewa kowane lokaci wayannan sallolin guda biyu a gwamar suke azar da la'asar magrib da ita shi ne abin da mata ya kamata su kiyaye to za ga wani lokacin ta ce ta rikice na taɓa tambayar wata baiwa Allah ta ce wai sallar kwana biyu ta biya tambaya dai mun intelligent question ta ji karatun mu da muka yi anan cewa ita safa idan aka sa in dai mazaunin gida ne ke sallah biyar za ka kire ka kuma yin alwala ko haka muka faɗa sai ta ce mun to ita ta biya sallah tambaya ta ta ba ni sha'awa tace ta yi salloli guda biyar na kwana ɗaya ce sannan kuma ta zo da wannan safar a kabarta to yaya sai nace ke kuwa garin ya kike sallah har goma sha sai nace mu ai sallah aka biyo ta garin ya take jini ne yake mata wasa irin wannan matsalar da muka faɗa a baya saboda haka bata hankara ba sai daga baya ta gano cewa wancan fa abinda wato sai ta jira ba sallah ba ba al'ada ba sai ta bari yake mata wasa an biyo ta sallar kwana biyu sai take to bari ta biya ta kwana ɗaya yau gobe ba ta biya ta kwana daya shine ta zauna sai dai ta faro tun daga asuba har zuwa isha da kuma wannan safar a kafarta wata tashi tana a wace lokacin da ta zo lokacin sallar isha ta yi salloli tara da wannan safar sai mun ce yaya tambayar ta yi kyau kwarai da gaske cewa sai na ce mata to banda sallar rabuwa ai kamar sallar kamar sallar nafila a daidai lokacin da ake tashi ki ta nafila abin da ita tabbarin la ake nufi wanda take ta lokacin amma wayancan da ita biya baki banda shi banda banda ta baki amma tambaye ta ta ba ni jawa kwarai da gaske saboda kaga wannan ya bude inda ta kwana biyu za ta yi a nan lokacin shi kenan ka shi yake nuna ba mata suna samun wannan matsala sai take mu amma fa malam biyan sallah biyar a lokaci guda akwai wahala tace wallahi tace kawai yi ake haka tace kawai yi ake kai kai wani abun baya cika to kaga wannan ta faɗi kwana ɗaya inda a ce sai sun biya kwanakin da suke yi to za kaga ojoro to yi ga Allah ya yaje mu kawai zuwa domin ya san suna da rauni ba za su iya ba tun daga lokacin da aka rubuta sallah a mutum aka gaya wa wato annabi alaihi salatu wasallam cewa muna da rauni saboda haka wannan shine dai daga cikin bawai da malamai suke fitarwa to kaga wannan shine sannan sallah tana da lokuta guda biyar asuba azza al-asr maghrib isha amma a dukkule tana da lokaci uku ga matafi da mai larura shine wanda zai hada azza da al-asr mata mara lafiyar da ba sai an ta wanke shi ba duk lokacin sallah za a iya jinkirta masa sai farkon lokaci ko karshen lokaci a hada mar azza da al-asr magariba da isha yau ko a ce wujud diga shi wata kila garin daukar tsara wahal da shi to ya halatta ai ba wannan daga cikin fito da za a kula wajen kula da jinya mara lafiya akwai wannan kwarai da gaske da ya kamata a kula da shi ko mata bi mata bi yana da wannan dawar shi ma yayi sallah a farkon lokaci amma ba ba a yi sallah dan na ga wasu kwanan nan su maka ma za su suna magana cewa bari ta haɗa sallah a za da lasa a nan kuma wai kasar nake kasar ce awa yanzu tafiya za ta iya zuwa yanzu a ce an fasa kai ba mata bi bane a kaire ma malik sai ka fara riga gonaki shi ne aka ce kawai formula mai kyau shi ne da tsara ka tafi guri kaza an ce ina wani sai aka ce ya tafi unguwa to ba za ka yi kasaru ba ina wani ya yi tafiya to a wannan gurin za ka yi kasaru shikenan amma daga gida ba da tan kasaru wataƙila abu sauƙi ɗaya za a iya ma a ce kai azahar da la'asar ana iya baka wannan sauƙin domin za ka shiga jirgi yanzu karfe ɗaya da rabi ba za a sauka ba sai baya magarba misali to malamai sun ce ana iya haɗe sallah a wannan lokacin amma cikakkiya ba kasaru ba yawwa kasaru in ka gayi ta to a halin tafiya kake ko lokacin da kaje garin da kake to shine za ka kasaru wannan shine abin da malamai suke kawowa to kun ga tana da lokuta guda uku tana da lokuta biyar guda uku ga mara lafiya ko mai uzuri ko mara lafiya ko gajiyayye ko matafi su ne wanda suke da wannan lokutan to mala yake babu mawaki babu da yake magana akan almawaki shi sai imam maliki kana karanta mu wada da wannan kitabul mawaki ya fara me yasa aka ce me yasa baka fara da tsarki ne yake ai sai lokaci yayi ma za a yi tsarki shi fikihun imam maliki kenan eh za ku kowa ya zo da ita mal amal bihi ya ce ke farawa amma shi ne zo sai ki fara da shi saboda yana ganin lokaci ne babba abin da za Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta cikin dalilan da ake kawo na Imam Malik cewa sai lokaci yayi za a yi komai shi da in ka koma kuwa tsara ga lokaci kake fara su kuma sauran malamai jumhur mafiya yawa sun tafi ne a fara da sarki sannan kuma sai a kamar da malamin umdatul akam ya fara da sai sahihul bukhari sahihul muslim sauran da kabai banda da imam malik to shi dalilin sa dai daga cikin dalilan sa ke to malik yace almawaqi jami'i ne mi tsari sagan ka zo mi kaci ma na gurare zuru laifa juba ya lamlam za su kamin shi ma mawaqi ake cewa ne to bambancin su shine kowanne idan yazo wajen abin da aka kawo akan da shi zai bambance ma na sallah ake nufi ko kuma na gurin guri domin yana nufin wato sallah lokaci kuma yana nufin guri to shine ma da yake an abi amri bin shaybani radiyallahu anhu an karbo daga abu amri al-shaybani shine sunansa sa'ad bin iyas shi wannan abu abu shaybani sa'id ibn iyas ai shaybani tabi'i ne mukhadram haka ce mukhadram shine wanda aka haife shi annabi zamanin annabi alaihi salatu wasalam amma bai taba gabuwa da annabi ba kun sa akwai wanda Allah madaukakin sarki ya mutu wannan jarabawa akwai wanda ya taho yana zuwa ma aka ce ai satin nan annabi ya bar duniya bai sani ba ya taba gabuwa da shi ba ta ba za a ce wa sahabi ba me yasa don bai gamu da shi ba zamanin annabi aka haife shi mukaddara ne ko kuma wanda aka haife shi ya ga ya ga annabi ya ganji amma bai musulunta ba sai bayan annabi ya bar duniya to shi wannan Abu Amr bin Shaybani shi ka ga yana cikin kibaru tabi'in zamanin annabi yana nan ya samu labarin annabi sai yake to wato bari ya je sai ya je da kansa shi ma to kafin ya zo ya samu annabi alaihi salatu wasalam annabi a duniya to sai a kira wani babban tabi domin ya gamu da sabai kuma ya ji kamshin iskar da ta wato zauna zamanin annabi alaihi salatu wasalam to shine abu amr ne sai bani bai ga annabi ba ya zauna a kufa ya yi ruwa da gurin sabai da yawa ko shakka babu tunda zamanin shi ya zo za a iya cewa wasu ba abokansa ne amma shi bai da martaba ta sabai in aka zo radiyallahu anhu wa radu anhu banda shi sai ya ce rahimahullah shi suwa ke kira mukhadramun mukhadram shi ba a ce ba sahabi sai dai a waje wannan sunan mukhadram sunan sa kenan tabi'ai da yawa sun yi karatu a karkashin sa ya rasu a shekara ta 96 wato bayan hijira yayi tsawon kwana a duniya قال يتي حدثني صاحب هذه الدار yace me wannan gidan ya bani labari wajara da yadi ila dari Abdullah bin Mas'ud sai nuna gidan Abdullah bin Mas'ud da hannunsa radiyallahu anhu wai Abdullah bin Mas'ud shine Abu Abdurrahman sunansa Abdullah bin Mas'ud ibn Ghafil bin Abi al-Hudayli alif ne na banu zora yana ci asabiqun al-awwali wanda suka musulunta da wuri-wuri ya yi hijira guda biyu hijiran nan guda biyu da ake faɗa hajaran hajaran hijratai ya yi da Abdullahi dan Mas'ud sannan ya yi sallaci al-qibla guda biyu ya kalli Baitul Maqdis ya kalli Kaaba wane mutum wane mutum sannan ya ji yakin Badar daga yakin Badar da duk yakokin da aka yi bayan nan a ai shi ne ba wanda ya kiro kan Abu Jahl kuma dan kankani ne dan lokacin da Abu Jahl ya gansa ne kankanin jiki ne haka sannan tiri wasu ƴan biyu ne suka je suka kar Abu Jahl wasu matasa suke cewa suka zo gurin Annabi alaihi salatu wasallam a yakin Badar suna cewa ya Rasulullah nuna mana waye Abu Jahl din nan yana kallon su yara matasa da ya nuna musu sai suka zabura gaba daya a cikin su kowa yana cewa shi ya kashe Abu Jahl shi da annabi ya raba musu rigima yace to kai mu ga takobin kai nuna kai ma mu gani yace kowa ya tare da haka ne to kafin ya karasa Abdullahi dan Mas'ud ya je kansa ya tsaya Abu Jahl yana takaitin cewa yanzu wannan ne a kaina ya samu takobin da ya suka tsinkara masa a hanci yana tsinkara masa kawai ya cire kansa to shi ya ƙara sai shi ne wata rana ya hau kan bishiya saboda na ga muku kankanin mutum ne kuma tiriri sai kafafuwan da suke reto sai sabai suke dariya saboda yadda iska take kadai sai annabi yace atadhakuna min dikkati saqaihi wallahi lahuma lahuma la kalu mizanan yawm al-qiyamah au kama kan cewa kuna masa dariya saboda siranta kaurinsa ko to wallahi waɗannan kaurin nasa guda biyu in aka dora su akan tsedi ranar alkiyama sai sun rinjaye abu saboda imani kawai shi za ka ce ba kiba ba ce za ta kun san za a dora mutum akan tsedi ba bayan an gama yadda ake hawa wannan abun awo bayan an gama na ayyuka kai ma za ka hawo to ba girma bane da shi ne duk sai mu nemo shaka fake muta ba shi bane saboda haka imani shi zai tasiri an fahimta da kyau ko wannan shi ne to shine sannan annabi alaihi salatu wasallam yace khudul qur'ana min arba'a ku koyi qur'anin ku gurin mutum hudu yace abdullahi bin mas'ud salim maula abi hudayba mu'adh bin jabal sewa eh ubay bin ka'ab su hudun da annabi yace gangaran ne ne mu tafsiya ku je ku koyi qur'anin ku a gurin domin shi da kansa yace na koyi qur'ani baki da baki sura guda 70 daga annabi alaihi salatu wasallam annabi ya koya mun sura 70 cikin dari da sha hudu guda saba'in annabi ne ya koya mar baki da baki Abdullahi dan Mas'ud kenan man arada an yaqra al-Qur'ana gabdan fal yaqra ala qira'ati ibn ummi abd annabi yake duk wanda yake so ya karatun Qur'ani madarasa to yayi qira'a irin ta Abdullahi dan Mas'ud dan tsar madarasa kamar yanzu ake saukar da shi saurara Abdullahi dan Mas'ud to wannan shine ibn ruwaya ibn Mas'ud ruwaya hasu kenan ko in ji gwani yawa saboda haka wannan shine ya zauna da Annabi alaihi salatu wasallam shi yake kulawa da Annabi da takalminsa in Annabi ya cire takalmin shi yake dauka da asuwaki da kullu da ma kasa wanda Annabi yake amfani da su shi yake daukewa Annabi da ajewa zai dauka ya rike wane mutum yana cewa al'abadi na kuma mutum hudu da ake kiransu da Abdullahi matasa Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn amr bin al-as wani kuma ce abdullahi bin zubayr shine da hudu an fahimta da kyau ko wayannan shine abadila wanda ake kiran su da abdullahi abdullahi da yawa zamanin annabi tun fi ɗari uku kamar yadda wani malami ya kawo tun fi ɗari uku amma wayannan su ake kira da abadila to mu je zuwa yace kala sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambayi annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne mafi soyuwa a gurin Allah idan Allah yana son abu ka daure kai duk abin da kare an ce inna Allah yuhibbu kaza yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin inna Allah wallahu yuhibbu almuhsinin to ka daure ka fada shi domin babban riwa shi ne Allah ya soka shi sa sahabbai suka more da Allah madaukakin sarki yace man yazdada minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu su sahabbai kenan Allah yana son su kuma su ma suna son sa ka san babban dadi shine ka so a so ka amma idan kana so ba a san ka da matsala ko kana so ba a san ka da matsala eh ka tambayi wanda yake soyayya ka tambaye shi kaji shi zai fi gane wannan cewa amma idan kana so ana san ka riba biyu kenan a zo masa wani kokin wahala kana can kana ba ta lokaci wai wani ina jira ina jira wani aran ma kai hakuri wani aran ma da yana koyar da yana koyar da wata wata yariya ta rubutu yake saboda haka wannan ce ta da take wace ya dauka ta sa take wannan da ya karambani yace ai yana santa sai ta ce ka dauka san ka nake tausayin ka nake ji wallahi to kaga akwai wanda baya bambance soyayya da tausayi kawai shi sai dauka san sa ai Allah ba ka guri bane eh saboda haka wannan shi ne eh ai ba da ba ni ban ce kai ni na ce kai ne ai ban ce kai bane eh to doji kenan bari a rafa ma asiri saboda gwaggo eh wannan shine abinda ya kamata a kiyaye to kaga ayyul amali ahabbu ila Allah wannan aiki ne mafi soyuwa a gurin Allah madaukakin sarki sai yake as-salatu ala waqtiha lokaci ya cika to za mu tsaya kan wannan hadisi ta ji ne zuwa sai mu dora akan sa insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai da na san tun da za kawo ni koma shi ban ma kara baban afak ok to wannan zamu an zafi ne ko a kura to kawo to wannan tambayar da ce irin shafar nan ne ne wadda take kulalliya wadda za ganta da raga-raga in dai kafa ta fito sosai wanda za a iya cewa wannan kai wani abu ne na ado to ba za a yi shafa a shafa da ita ana san wanda ta rufe kafa ne na yi magana a baya cewa in ta yage in dai yagar ba mai yawa ba ce kuma ta wuce idan sawu babu komai amma wannan ne na cin gaskiya hankali na bai gamsu da ita ba wadan buɗaɗɗiyar in dai raga-ragar amma kuna kankanuwa ce ba komai eh sannan wannan oke gini tambaya ta bi yanayin yagewa eh in dai ba za a yagewar da take kawai madaidaiciya wanda ba za a ce gaba ɗaya rabin kafarsa a waje ba wani bai da halin da zai ba iya siyansa ba sannan saboda sakaci ba zai iya ɗinkewa ba misali to in dai yagewar ba mai yawa ba ce wanda za a ce ga wani kaso mai yawa na kafarsa a waje babu komai amma ya tabbatar ta wuce idan zawo akwai wanda za ka kulewa sai ta cinye ta kasa nan ba komai duk wannan ba komai to wannan shine abin kule okay to suna da alaka da karatun ko to akwai wata kuma ya ake bambance wannan tambayar mata ce ake bambance kasatul bayza wai su sun ce wasu fari wasu kuma sun ce brown ruwan kasa idan namiji ne ya wannan tambayar sai ce kai la muhalla laka min al-i'rab amma abinda na taba ga muku abinda wata taba ga mu wata ran wata shekara muna ijiya wata bai wa Allah sai mun ce shi sakatul bai za shi malan sai ijiya ce ai ma'ul abyadu raqi ruwa ne fari ne siri amma sai da sai sai tace mun malan kamar ruwan din kana yanka kubewa ruwan da ke biyo jikin wuka haka take to amma ya danganta da su matan amma dai ni ko da yaushe tunda mata ne suka ga mun wannan wannan kalmar nake faɗa haka yake shine qasatul bayda sannan wasu kuma sun ce ruwan kasa zai iya yiwa a haka ai kin ga ruwa ne wanda zai fito da karshe mafi yawanci ruwan da yake ko abin da yake fitowa mace da karshe yawanci da brownish din da shi da annabi yace hadisin na na aisha cewa kunna la na'uddu kudrata wa sufrata ba'da tuhuri kenan idan muka yi karfi da wannan kudura din brownish din da wannan sufra din yale yale duk ba malin da ba ta a matsayin al'ada duk da cewa a baya cewa zai iya yiwa wata shine kalar jinin al'ada ta mun yi wannan magana a baya zai iya yiwa ita wannan brownish din take gani a matsayin sa to wanda take ganin ja jan jini sai bayan ta yi karfi sai wannan kudura din ko sufra ta zo ba ba ba al'ada ba ba al'ada ba kamar yadda hadisin ya nuna sai tambaya ta karshe wannan kuma tana cewa mace ce take al'ada kwana biyar tana al'ada takan kasance sai tsakar dare al'ada take daukewa to amma kuma ba za ta ga kasatul wada'a ba sai kamar bayan la'asar to za ta rama sallah magariba da isha'i da asuba da azhar tunda tun dare jinin ya dauke amma kuma alamar sai bayan yamma na yi wannan maganar shi ma a baya idan har cewa ta san alamar ta biyu ce ita aljihub wa qasatul bayda musamman cewa kwana biyar take yi da ya kwana hudu sai aljihub din ya zo kada ya gaggawa yin wanka domin ta san cewa na farko bata gama kwanakin ta ba sannan abu na biyu alamar karkin da ta biyu bata zo ba komai zai iya faruwa to idan ta je ta yi wanka dama ta ce ai sai yanzu ya zo dama karambani ce ko kuma wani jinin ya zo dama karambani ne an fahimta da kyau ko idan alamun ta biyu ne yake zuwa sai ta jira ta biyu a wannan lokacin ba za ta ce ai ana binta sallah kaza ba ba wani zancen binta sallah amma idan da a ce zai dauki bayan nan kawai sai kankancin bai za ya zo to shi kenan fa ne mai ba ta da matsala ko kuma tana tsammanin cewa zai iya daukewa yau to abin da malamai suka ce idan za ta kwanta bacci so ake duk lokacin da ta yi bacci kamar awa ɗaya biyu kafin kafin asuba ta rika duba duk lokacin da ta tashi wata bukata ta kan ta cikin dare to ta duba ta ga cewa ta samu tsarki idan ta samu tsarki daidai lokacin wato akwai ragowar lokacin a ijani to za ta yi magarba da ita yau ne lokacin yake fita duk da cewa wasu ba sa bambancewa suna faɗaɗa lokacin isha'i har zuwa asuba wanda ba shine zance mai inganci ba cewa akwai farkon dare akwai tsakiyar dare akwai ƙarshen dare to ake yi idan sallah wato misali idan idan sallar isha'i haka sallar isha ya zanto ta raba lokaci farkon dare da tsakiya da ƙarshe shine daga lokacin da aka yi sallar ko daga lokacin da rana ta faɗi karfe bakwai saura har zuwa lokacin da alfajir zai kullu sai a ɗauka awa goma ne awa goma to na awa goma sai ta raba ta gida uku kaga awa uku da minti ashirin kenan to malam mai alami da mai risala ya gaya ba wato lokacin talla na wanda yake muktari na isha'i a gurin kowa ba wanda yake muktari to wasu suna ɗaukar lokacin su faɗi ɗai idan kana so ka gane wannan lokaci ne na sallar isha'i zai zama an shiga garuri shine kamar yanzu karfe bakwai idan ka dawo uku ka tsara akan bakwai awa uku da minti a gidan yaushe ne lokacin sallar isha'i zai cike kenan karfe goma ka ɗauka goma da rabi shi za muke gaya wa mata ganganci ne da ake ajiye sallah don ana buki ki ajiye ta sai ka ɗaya zaki kina yin wannan kin shiga garuri ba a so ya haura wannan tara tara da rabi goma goma da rabi biki sallah ba a so domin daga nan sulusul lailil awwal ya shiga ana shiga daga 11 zuwa karfe 1 sulusul lailil thani sulusi na biyu ya shiga daga karfe 1 kuma zuwa karfe 4 da rabi ko zuwa alfajir ya kullu sulusi na karfe ya shiga ya kamata a kiyaye duk da cewa shi ma wancan na karshen wasu malamai suna kasa shi gida uku shi ma cewa akwai na farko na biyu da na uku wanda cewa akwai tsakiyar dare akwai wato nisful laili rabin dare akwai karshen dare amma abin da yafi kyau mata su daina barin sallah tana wuce karfe 10 da rabi sha daya kamata in za ta kwanta ba ta kwanciya da wuri ta duba idan ta duba ta ga babu to ta tashi cikin cikin dare cewa har yanzu da al'ada to sallah ta wuce gaba ɗaya ta wuce ta duk wasu malamai sun ce in dai alfajir bai kullo ba ana binta kamar malikiya ana binta sallolin da baya in dai alfajir bai kullo ba saboda haka ya kamata a kiyaye wannan shi zai sa ranar kiyama wata ta je ta ga an biyo ta salloli da yawa ta rika mamaki saboda ta ta tsoro ya zama wajibi a bawa sallah kulawa wanda kika san cewa yau al'ada ce wata dauke ba amma za ta iya daukewa cikin dare to kamata ya ki sha ruwa da yawa a sanyin nan yadda za ki ta tashi ba wani da kin tashi ki ta dubawa wannan shine daidai an fahimta da kyau ko to kan mutum ya je ranar alkiyama da dakon salloli a kansa wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana akwai wani bawa Allah da aka ce mahaifin da ya rasu mahaifin afaf ko Allah ya masa rasuwa wajen kwana goma kenan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yabe masa duk waɗanda aka rasa musulmi ƴan uwa musulmi Allah ka ji kansu da gafara marasa lafiya ne da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata duk abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa Allah ka ba mu shugabanni na gari zaɓe da yake kin karo mu Allah ba mu da wayo ba dabara Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ba mu da zaɓin kawo kanmu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka marasa lafiya da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka ji kansu da gafara waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa matakan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i akan jari ko sana'a ko neman admission ko aiki Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa yanayi da ake ciki na kuncin rayuwa Allah ka yawo al'ummar musulmi اللهم أعنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah.